إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗorinmu a markaz ahadis sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba hudu ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da shidda ga watan sha daya dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah muna da cikin karatun littafin riyadu salihin wanda yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da takwas ina ganin ne ƙarshen dai ruwayenmu bayanin abdullahi bin amur bin asir radiyallahu an na bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi na jan hankalin yin ibada daidai gwalgwado kai huce gona da iri a wancan zamani yana ga shi yadda yake jin jikin shi inda yake jin ƙarhin shi duk abin da annabi siffanta mai yana ga kaɗan ne wanda dai ya ɗauki ibada wadda take mai ƙarhi kuma ƙarshe dai ya yi nadama dama tun harko ya ɗauki rangwamen da manzana sallar salam ya mishi na azumin da abin da yake karantawan. wannan shi ne dai daman babi na alikata da fita'a kenan daidai gwalgwado kakka huce gona da iri kai daidai karinka yadda abin da ba zai baka wahala ba za ka iya shi kullum a ƙarshen haka ta kai abin da ya mai yawa maimakon yau azumi gobe shan ruwa sai ya kasa sai yan kwanaki biyu ko uku hudu bai azumi kuma ya hudu yana azumi ne ya kama ƙari ƙarshe da ya ce ya yi nadama ƙwarai da ma ya ɗauki rangwamen da manzana ya bar shi a kan shi yanzu za mu tashi hadisin abi rabi'i hanzalata bin rabi al-usaidi al-katib hada kutaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abi rabi'i hanzala bin rabi zamu ce iya ɗaya daga cikin masu wa manzana sallallahu sallama rubutun wahayi in ya sarko na kuka tabul wahayi wanda idan wahayi ya sarko annabi yana kiransu sanannu ne cikin sahabbai ku zo sura kaza ta sarko ko aya kaza sarko ku sa ta wuri kaza aya kaza ku sa ta wuri kaza ina kirawo su kowa yana rubuta abin da yake wurin shi imma akan icce imma akan ashi imma kowa dai abin da yake wurin shi iya rubuta wannan aya da ta sabko bayan ta sabko wannan shi iya daga cikin wannan kutabul wahyi to shi kenan hanzala bin rabi wa abu da yake cewa yace laqini abubakar radiyallahu anhu qad faqala kaifa anta ya hanzala qultu nafaqa hanzala qala subhanallah ma taqul qultu نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والديعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا نلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق هنزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأى العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والدعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لسفحتكم الملائكة على فرشكم وفي درقكم لكن يا حنزلة ساعة وساعة ساعة وساعة هذا ساعة وساعة رواه مسلم abin da yake ruwayar abu rabi'i hanzala bin rabi al-usaidi yake cewa liqini abubakar radiyallahu anhu faqala abubakar ya gamu da ni kuma mace mun gamu da yake ba labarin mun gamu da abubakar siddiq radiyallahu anhu irin aboki da aboki a gamu sai hanzala ya tambayi abubakar tambayi hanzala kaifa anta ya hanzala ya ya kake mana ya ya jiki ya kake ya wani hali kake jiki qultu shi mai labar hanzala yace sai na ce mishi nafaqa hanzala kasa hanzala ya kama hanya muna huci kamar ya ga ya kamar yana ce tsoron muna huci ne akan shi ya kamar ya shiga hali na muna huci me yake mai wani zato jin haka mutum ya ce iya kan halin munahuci abin akwai abin tsoro sai abubakar ya ce mace subhanallah ma ta kun amma baka mamaki subhanallah da kake ce abubakar ya na kawo kalmar subhanallah a wajen abin da ya baka mamaki ko ba girma su subhanallah ma ta kun da kake ce kulutu sai na ce ga kenan ga dalilin hanzala wannan abin da yake yi shi nake ɗauka nau'i ne na munahuci ko hanya ce ta munahuci su kuma wata sahabbai ba wanda ke tsoron munahuci kamar su wanda cikin sahabbai ke ce ba mai amincewa munahuci sai munahuci da imanin cikin tsoron munahuci ya ce abinda ya sa nake cewa na kama ko ina tsoron kowa kai na munahuci ya ce na kunu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam يذكرنا بالجنة والنار كأن راعي عين yace muna wajen idan zamu zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunatar da mu yana mana wa'azi akan aljanna da wuta lokacin da yake mana magana aljanna da wuta ka anna ra'i aini kamar ga wuta da a gaban mu ko aljanna haka muke ji kaman ga wutar gadangadan a gabanmu ko kaman ga aljannar a gabanmu gadangadan haka muke ji yanzu ke suke cikin samun nutsuwa da tsoro ya ce fa'iza kharajana min inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan muka huto daga wajen wannan wa'azi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana afasna al-azwaj wal awlad wad da'at muka samu cuduwa alaka da mata da ɗiya da harkoki na duniya da ya ta ababe na duniya harkoki kayan rayuwa shi kenan nasina kasira wani abu da yawa da manzana ba labari sai manci da yawa kan ba a yi ba da tsoron da muke tsoron namu kwarai kudin namu ya rage kwarai shi ne hanzarta ga wannan abin akwai hali da munamuci wani abin da yake yi shi yake tsoron ka'aji a ce muna hutu ya kama shi wannan ma ne hanzala yake ba abubakar siddiq hali da yake ciki wanda kuma ke ba shi tsoro shi sace na suka hanzala to jin haka ala abubakar radiyallahu anhu shi kuma abubakar sai jin haka sai abubakar ce fa wallahi inna nalalqa misal hadha in kuwa wannan ne ai mu ma muna gamuwa da shi shi man halin ya shiga shi ai wa'azi kaman ga abin a gabanka in wutacce in aljanna ce amma daga an gusa ka ji abin ya rage ya ce wani wannan ne ce wallahi kuma na rantse da Allah idan ta fa wallahi na rantse da Allah wannan abu kuwa ta nima ina gamuwa da shi yanzu me saura shi kenan ganin su kenan a halin tsoro shi ma abubakar abin kenan tsoro in haka ne kuwa shi ma mai kama shi wani abin ya wakana manzala yana rayu sallallahu sai shi mai bar labarin hanzala ya ce fantalakatu ana wa abubakar hatta da halina ala rasulullah salam sai daga nan kuwa ba ya gaba ba ce daga nan da ni abubakar sadiq ya muka kama hanya muka ni inda manzana sallallahu alaihi yake har muka samu shiga wajen da manzana sallallahu alaihi da suka iske manzana sallallahu alaihi ya ce da suka je faƙultu shi na faƙa shi hanzala bin har magana sai ce na faƙa hanzalatu ya rasulallah ya manzan Allah na hanzala ya muna hucewa ko ya kai ya wakan tsoron shiga muna huci faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma za ka me wannan kuma hanzala wa ma za ka me wannan halin wannan ga magana amma me wannan kake hudi sai kulut sai na ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ina abin da na kawo na magana na kunu inda tuzakkiruna bin nar wal jannati ka anna ra'al ayn rasulullah zamu zo wajenka kana mana galgadi kana ambata mana lamarin wuta da aljanna ka anna ra'al ayn kamar ga wutar a gaban ko kamar ga aljannar a gaban mu lokacin da kake ba mu wannan labarin abin gashi nan gab a gaban mu ke shi amma fa'iza kharajina min indik idan muka hutu daga wajenka a fasinan azuwaja wal'aula da wadda'at muka yi mu'amala muka cakudu da muka amara da mata gamuwa da ɗiya da ababai da na rayuwa shi adda'at nasina kathira sai mamance abu da yawa ka gaya mana wannan halin shi ne yasa nake wannan magana ta tsoron munafici sai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi manzo sallallahu alaihi yake cewa na rantsi da wanda raina ke hannun shi nabi da rantsuwa yace na rantsi da wanda raina ke hannun shi illau tadumuna ala ma takununa indi ya ce na rantse da wanda raina kenan inda za ku dawwama a wannan hali da kuke wajena na tsoron wuta da son aljanna kaman gasa a gabanku inda haka za ku dawwama a irin wannan hali wa fi zikiri da ambaton Allah la safahatukum al mala'ikatu ala fushikum wa fi da mala'iku sun rika gaisawa da ku musafaha da ku kuna kwance a shi haka kuna kan titi da ya kai malaku su rika muku musafaha na irin wannan hali na kware da kuke ciki to amma jallaki ne hanzala sa'atan wa sa'a mutum mutum ne ba mala'ika ba ne ya ce lokaci zuwa lokaci ke lokaci na ibada kuma da lokaci na ɗan hutu na mu'amalar da mata da yara da ɗan harkokin duniya a ce shi ke nan kawai kai mala'ika ne kawai ibadar Allah shi sa kama kawai na ruwa a wani wurin sa'a wa sa'a kenan al'amarin na rayuwa dama babu da muke ciki bayani annabi bayani yawa dilabin arfin bayanin cewa ranka iya da haƙi a kanka haka iyalanka haka idanka haka wanda ya kama ziyara kenan dai musulunci bai dora ma ba ibada ta sufan cewa kurin kai baka komi ya ibada a rayuwa kamar mala'ika Allah bai yi ka mala'ika ba ya yi ka mutum mai bukata mai gajiya mai ƙosawa zai gaji da gaji ma zai iya ƙosawa kurin abin fitar garin shi kina haka kai daidai ruwa daidai tsaki suka ci a hausa daidai yadda kakka huce gona da iri kuma ka abarka a baya wannan shi ne abin da wannan ruwaya ke karantar da mu amma lalle suna kan hali kwarai na kwarai amma biya da adam ce sannan ce musu ya hanzala sa'atan wa sa'a kina wani abu ba na wuce bane haka lokaci na wa'azi daban na nutsuwa daban na gargaɗi kuma lokacin dan mu'amala waccan da ya sa ai mu'amala da mata da yara da harkokin duniya magana ko kenan da wancan na wa'azi kenan sa'a ta wa'azi ta nutsuwa ta gargadi kuma wata sa'a kin ayyuka a wa'annan abin da da yake tsoro kamar matsala ce ta mu'amala da mata da yara da harkokin rayuwa wannan shine abin da yake karantar da mu na tsakatsakiya sai wacce wannan kalma ta ya hanzala sa'atan wa sa'id annabi da musu uku ya hanzala sa'a wata lokaci da wani sa'a ta wannan hasu uku mishi wannan ruwa ta imam muslim ita rawaha muslim وقوله دنا ما تفسير ابن مكي اباين يكون ربيعي معنى ربيعي بالكسر الراي ري كده كده ربيعي ربيعي كما اسيد بدم الحمزه فتح دون بان ابا كان شبين بيان من karanta usaid kasan da malamai sukan irin wannan abun da babu babu wasali haka kurin litayin har asali haka ya kai shi babu wasali asali haka suke abun kurin idan karanta da ka to irin wannan kaman a maka bayan wasu kalmomi don ka fassara su ba daidai ba koyi musu wata fata wani canza ba na hizai ya kama wani abu hima da bihi irin abubuwan kamar zaman wani shakal ne wani zaman kamar wasali ne na littafin da ke dai maka bayanin wasu kalmomi a baya ya ce ka zana ta ke da ce ribi'i bi kasarar ra'i da kasara kenan rakin kasara kace rabi'i a ri ne eh kuma ya ce wal usaidi bi dammal hamza hamza kin kace asaid ko a ko isaid hamza kin damma gare ta usaidi ne usaid sajid u ne kenan ba a bace ba dima tafsirin bayani wa fatah sin kenan sin kin a mata fata usaid wa ba'daha ya mushaddada makasura kuma ita yakin usayidi ne usayid usayid duk dai kaman ita kuma fasala ce shakai da wannan wasali ne ke ma littafin adabu su ce da irin da muke ganin shi kamar Qur'ani dai da abin zuba da wasali da wani diya ma gaba da asalin al'amari ba wasali gaba aka yi su subhanahu wa ta'ala haka ne ake so yasa ke suke wannan bayanin wa qawlu afasna al azwaj ko me ma'ana afasna yace bil ayn was sin al muhmala yace maka bil ayn was sin muhmala ayn afasna yace mu'jama kenan ayn mai da ga kenan to nan ainihin mana maraɗa ce sinikin akwai shin ko ta ce sinikin ba mai ɗaya ba sin ne kurin gangariya duk tafsiri ne na abin da ya gabata a da ya ce kenan shi ne ce bila ainihin wasu sinin muhammadatai ne wanda ba su da wasu ba su iya kodaya ai ma'ana ne a fasana a lajina wala abna mana mu yi mu'amala mu yi wasa da ɗiya da mata yara me addayata al-ma'aish kayan rayuwa don bayani da yana ga mun fassara shi da macin karatunmu sai wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub idh huwa bi rajulin qa'im fa sa'ala an fa qalu abu isra'il نذر أن يقوم في الشمس ولا يقول ولا يستزل ولا يتكلم ويسوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستزل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري عبد الله بن عباس ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin huduba shine bayyana min nabi sallallahu alaihi wasallama yaqtu annabi iya cikin huduba idza huwa rajulun idza huwa bi rajulin qalhiga annabi ya ga wani mutum a tsaye ko a tsaye cikin rana fasa'ala anhu annabi ta mana kuma wane ne a tsaye haka a cikin rana faqalu abu isra'il sunan shi abu isra'il sunan isra'il mun an rubuta shi sunan isra'il sunan sunan annabi yaqub ne shine isra'il aka ce isra'il ma'ana banu isra'il ma'ana ɗan yaqub yace isra'il me yawa kana nazara an yaquma fi shamsi wala yaqu ya dauki alqawli ya yayi bakance ya addawa ya dora ma kan shi dan Allah bai zai tsaya cikin rana bai zama kun yau a rana kun a rana zai tsaya kun bai zama sai zai tsaya cikin ranan ma kun wala zai bai shiga inuwa ma wala zai kun inuwa bai shiga kun wala takallam bai magana da kowa kuma ko azumi zai kam ga niyya ga ga tsayuwa ga zahira na ba a magana kuma azumi zai kurin idan azumi zai mai wahala a cikin rana ba hutu ko haka yi niyya wai shi nazar da ke nazar ɗauka yamma Allah da yamma Allah bakance addawal sai haka zai kullu faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce musu muruhu kuma ku ce min shi ba na kuma umarnin wani takallam ya magana wani sazil isha inuwa ya shiga inuwa wale ka wani kuma ya zamna amma wale tun musamman amma azumin shi cika me ma'ana na an ce Allah bai buƙatar ibada da ka bai buƙatar tsara maka abin da Allah bai tsara maka ba Allah bai nisa dukkan wahalar banza ci kai abin da kudin zai a nan magana ba a magana ba a sha inuwa ba a zama babu ɗaya na ibada ba ɗaya ibadar Allah haka da mace yi magana shi ya sha inuwa ya mana ya zamana amma abu na ibada shi ne zai cika cika azumin shi shi ne magana kuma kenan azumi ne zai yi shi ne ibadar Allah ma duk wannan shi ne shi na cikin hujja da wannan ruwaya akan cewa duk ibadar da bata zo ba a shari'a ba ibada ba cike kama kanka wannan shine abin da yake wannan ruwaya ibada ba wahala bace lada lada ba ga yawan halaki ba abinda aka shar'anta ne sai ga al'addu'a al-karama an bada lada mai yawa abin ba da ka bane kurin Allah yake kuma wannan lamarin lada an ci abin tauqifi annabi kanshi bai tsara lada ce lada kaza lada goma da kanshi da abin nan sha lada shi ma ga baki Allah ne mai bada fadar lada Allah ya sa abu kaza ga ladan shi shi Allah shi yake ba abin ladan zun sai Allah ya ba kalmar shahada la ilaha illallah ladan da inda za a kasa ma bakwai kasa bakwai da abin da ke cikin su duka hudda komai in ba Allah ba gaba ɗayan su inda za a kasa a dora a sikeli sama bakwai kasa abin da ke cikin su a kawo su a dora a gehe ka kalmar shahada ɗaya a nan gehe za ta rinjaye su yace inda za a za a gama sama bakwai kasa bakwai a yi su kamar zaman zobi guda a narka wuri guda ƙarfin kalmar shahada ɗaya idan aka buga za ta waɗa su gaba ɗaya za ta waɗa su gaba ɗaya wannan Allah ba ta wannan girma kin haka lada abu ne daga Allah haka lada abu ne na ra'ayi ko yawan abun ko girman shi a Allah ki ba abin kima misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta masallaci ya bar juwairiya matar shi tana askar yaje sallah hawalla hata ya dawo sai iskota a inda ya barta sai ke tambayata ma zilti ala halati farkatuki alaiha qalat na'am qal laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti منذ al-yawm law wazinat kull yace tunda na barki a wurin da na barki kina nan biki gusa ba daga wurin tun mutashin masallaci ta ce na'am mai take yi aska tun asuba take ta yi ka yi ma'a sallah da ne barta amma sai ke ce mata na yi wasu kalmomi bayan mun rabu da ke a bayanki na yi wasu kalmomi guda hudu so uku wannan kalmar ta yi guda hudu so uku da na yi inda za a auna abinda kika yi ta yi tun wannan lokaci na barke har yanzu da wannan kalma ta hudu da ta yi yaunin abinda take ta yi tun sai subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati kaga abin ba yawa bane ba a Allah shike ba abin ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ya ce kalmomi guda biyu hafifatan masu sauƙi kuma ce saƙina ta nufin mizan ga sauƙi wajen hudi amma suna da yauni a kan mizani kuma Allah mai rahama yana son su rutan ilar rahman ne subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim kada wani abu ne ba ra'ayi bane ba Allah ne ke ba wasu kalmomi kima da fadala da haka kenan harkar lada ba a yi da ka rashin abin da ke halakar da yawa ɗan ɗariƙu masu rabin ra'ayin bida'a ya mutum zo shirya bada mata wani sayin amma ce yana bin Allah ba shi ba suka ce ba so suka wa abin suka yi sai Allah ya dace biyu Allah ba shi ai sai kaza dubu ga dubu kaza ga matsayin kaza dubu kaza kenan sai sai sai wasa suna biyu Allah ba shi wannan suna yi ana wadi don mai jin labarin mai jin karatun su ko a hidima ya wuce da magana wadi ne yanzu a kada ga malami gaba da gaba yaron bayani suna bin Allah ba shi masu don haka wannan subhanallah kalma ce mara kyau ta bata ta barin hanya kenan dai a takaice lamarin ibada tauqifi ne harkar lada manzo Allah kanshi bai ba abu lada hudi ne yake Allah zai ba lada a kaza ga ladan kaza ladan kaza amma su yanzu mutum zai kirkira kaza ba lada ya kirkira lada miliyan kaza da kaza su wannan ra'ayi ne wannan barin hanya ne Allah shaidar mu amin sai yanzu za mu tashi babu babu fil muhafazati ala al-a'mal babe na kulawa akan aiki da kake kakkafa sa aikin kwarai ka kiyaye wani aiki da kake na kwarai kakkafa sa qala allah ta'ala alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa manzam al haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala adam amal fastaquluhum kathirun fasiqun zuwa kashi yace ya kafa kan allah subhanahu wa ta'ala shin cewa alamiyani lalzina amanu shin lokaci bai yi ba ga masu imani an ta kasha ƙulubuhun da zikirila mana zamin haƙ zuciyarsu da tsorata da ƙasƙantar da kai game da ambatan Allah da irin abin da yake sauka da gaskiya daga Allah lokaci bai yi ba ku halka ku koma ga Allah irin abin da kuji na ayoyin alƙur'ani yace wala yakunu kallazina utakda min qabl kakku zaman towa kamar wanda aka ba litayi kahanku yahudawa ai su ma ce fatsala alim amal yau da gobe yau da gobe ne sai suka bar abin da suke kan shi na kwarai faqasat qulubuhum zuciyarsu ta bushe asabar da yawa suka zaman tofa su kai wani shi ne cikin sabu suna na ga cikin mini maja ne ruwa talabid wanda mazana sallallahu alaihi wasallam ya yi wani bayani yake ta zalaka hini wurfa da ilim annabi ce wani abin zai wakana lokacin da za a ɗauke ilimi suka ce ya rasulallah كيف يفعل القرآن ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناء ونقرأ أبناء ونقرأ أبناءهم إلى يوم القيامة يا رسول الله يا ذات إلمي منا كرنت على القرآن منا كرنت اليوم اليوم سنة كرنت اليوم ستاشر القيامة يا ذات إلمي إن جلبيد نبت يا لبيد تدا إنا سمان كنا تكلم مع سهانك لي أمدينة هكذا كلام كلام يغني قوي بقى يتهاؤلاء اليهود والنصارى ga Yahudawa da Nasaru babu a taura ko Injila a wajensu, akwai cima mai hannunta, babu ta hulguma da suna ne, babu aiki, kenan rishin aiki shi ne ma'ana kamar jahi, kamar aurkan babu abin da kuram, rishin aiki da abu shirme ne, ilimin wani bai aiki shirme ne kuram. kenan a takaice su ma yahuda ya rubar gobe ne irin namu da shekara nawa dubu da kaza dubu kaza su ma haka ne ya rubar gobe abin kullum iya nisa suna ƙara lalacewa inan jan hankali ne ku yi hattara ga ƙur'ani iya sauka ga ayo ga wa'azi kenan kar ku zamanto irin su ma irin wannan abin ne wasu gabace ku su ma yau da gobe abin ya zama jiki hatta kai suka bar abin zukata suka bushe suka zama cikin fasikai nan shi magana jan hankalin ina mu ya hankali kama zaman to kamar su yace wata aya Allah ya ce wa qaffayna bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil Allah ce mun biyo bayan annabawa da Allah ya ko yace muka biyo bayan su da Isa dan Maryam Isa dan Maryam mun ba shi injil littahi injil sanan Isa alayhi salam an ba shi injil amma kalkashin jagorancin aiki da at-taura ita injil kamar zaman suka complement ciko ne tare take tahiya da injil da da taura injil shari'a ce shari'a su an taura ce injil mahi abin da babu hakama cikin ta mahi yawa kurin wa'azi ne labaru da kaitar wasaron su amma jigon tahiya ta rayuwar su a taura ne mutanen isa isa salam littafin shi na na wanda yake bi shari'a sauran su a taura ce ta injil ciko ne aka bashi ko amma a taurace take sai da soyin shara su sai har kuma Allah sanar shi a taura kafin magana ma da abu kenan wannan shine Allah ya ce mun ba shi injil wa ja'alna fi qulubihim tabu'u rafatan wa rahaba sai muka sanya wa mabiyan shi rafatan wa rahama tausayi da jin kai nan zaka a yau suna kawo wa'annan kalmomi nasara ga musulmi masu rauni ko jahilai kan cewa ai a littafin kuma an ce su masu sanyi ne masu taushi ne masu rahama ne eh a ce alizin taba'uhu mabiyan isan ake magana sunan zunubiyan isa ne suka gane abin da yawa kuna lake magana daga samu masu sauri ga galiza amanu galiza na nasara ko wannan wannan wanda samu su suka yi taushi ga masu imani banda yahudawa ai wannan wanda suka ce nasara mabiyan isa ke magana su allah ke magana ba na yanzu ba musu kafirce mu isa ya suka kawo na ayoyi sai a littayin kuma an yabe mu an ce mu mu yi tausayinku mu masu tausayi mu masu jin kai ne a littayin kuma a'a tsarsin taba'uhu wasu ka bi isa kuma zuba bi isa ba inda isa yadda ma zai yaƙi ku shi ne ba su alaƙa da isa kamar kista kamka wani aya a kan wai hujja ce ba da ku ba ake mabiyan isa kuma na ƙwarai za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam duk mabiyan isa zai imani da muhammadu rasulullah shi ne mabiyan isa mai aiki da abin da isa wadi kuma isa ya yi isa ya bushara da rike manzo Allah manzo ne Allah wanda kuma da shaida da yawa daga cikin masu bin gaskiya sun zo sun musulunta kenan da haka duk wanda yake a yau kiristanci na yau ba bai alaka da wani aya ba su bane ba haidai wanda suke bin isan ake magana su ne to a wancan zamanin mabiyan isan a ciki suka ɗora ma kansu rahabaniyanci na rahabaniyanci gamacin sufanci zama ji ake gani ake sufanci yan wa yau ana kalmar sufanci saka da malamin sunna ya ka sufi wani ma ce ai ibn tamimin sufi ai ya kama da sufaye ku gane su ibara ta malaman salaf misalin ibn tamimin sauran su dan su imamu zabi da malamin magabata in suka ce wani sufi ne ba suna yin sufi ba irin wanda ake magana a yau irin wanda suka shedanun sufaye su a can da akwai malamai malamai na sunna ana kiran sufaye ganin suka bar duniya bisa alaka da jin daɗin duniya da moriya ta duniya kurin ibada ba sufanci mun haramta ma kanka jin daɗi cin nama da shan kayan daɗi da kaza da aure da sauransu wannan ba addinin ba musulunci kashi ba wannan wani abu ne daban daga ba kirkire shi har ma da ilhadi a cikin wasu daga ciki irin su irin su mayakaca hallaj irin su masu irin su mayakaca wannan wannan wannan ya ce ibn arabi ibn arabi akwai ibn arabi al-arabi akwai ibn arabi ibn arabi wanda bai da ma'arifa shine wancan sufin lalatacce akwai ibn arabi al-maliki mai litayi na tafsiri ba shi ba ke ibn arabi wani sufi ne lalatacce mai ce mai masiyar wannan babu kowa cikin riga sai Allah masiyar mutu Allah iya zama Allah yana hulul suna zama mutu aka ce mutu kai ma Allah ne ko kuma don abun yaqiduna suke cewa wani Allah ne ai yaqiduna a rubuce he kamar wanzu a a su masaunin waka suna cewa na Allah ne ko shamsu Allah ne a suna yi ne ƙarƙashin wancan abin da yake rubuta a littafinsu su an zo kuma su masu wayo sun ana hudu ne kuma zai da ba ya ce ƙarya ce ba ka bane ba alhali wani masu a hakika na da yawa ba suke hudu haka yake a littafinsu an ta yi masu ta yi ta ko masu ta yi ake suna na ya ko ya hakika to ne hakika na mutane gana galile abin da ake kawo wuce na kara to ya hakika hakika dariƙa kenan suka ta suna ya hakika kenan hakika dariƙa haka take wa'annan munahucci suke ba suka ce ba haka bane ba dan ka ibanta su da kuma da yadda ba amma abin suke hodi haka yake a rubuta da tawfi wani zama mutum zama Allah ko ya zama hulul alkai tun awwa Allah ku bai zama Allah to na kidu ne nasu abu ne hili a rubuce ke da tauta da wanda yayi kaman shari ne to wannan ai hakika haka take hakika nan dariƙar ta su illa masu wayo bisu a gane da sai da mutane sai ba haka bane ba kamar dai naka san taqiya da in shi'a sai boye abu dan kai ne daga gane dai sai mun mun suka cima gurin su to da ta kace rabanin ci Allah ce bata da'uwa baka tabna alaihim su suka ibtada'uwa bid'a ce ibtada'uwa ke su kirkira abin bai cikin addinin su ibtada'uwa kar shine ai duk dan bid'a da dan bid'a ai wani dan bid'a da yawa san ibada ne san ku he ga wani abu he dora ma kashi abin Allah bai dora shi ba shine su ma su ma shake su kun ji hankali ne su ma wa'annan yan horko a suna san addini san komi amma san addinin ya suka hudu sai suka kirkira ma kansu wani abu da Allah bai dora musu kamar da dan bid'a haka yake na kama da ka dora maka iya ba ka zo ka dora ka ma kara ma kanka kaya wancan ma baka iya ba ishe gaba kuma meye in wa'azi na ibada menene bangaren azumi bangaren sallah bangaren sadaka wanne ne mutum ya huce da manzon Allah yayi shi zai kara sama ba wata ibada zaka kake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ti ibada zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hika ya kasanta kuma ya san kusan Allah Na naji annabi zai ka sallah kauce ta kumbura tana ruwa in sallace wata ta kama azumin kace ma bai karshe ruwa kuma tana sha ruwa haka nan shine kage nan huce gona da iri shine ake dan bid'a to Allah ne su suka kirkira abun ba Allah ya ce ma katabna alim ba mu dora musu ba kuma ita ma dai famara auha haƙar yayatiya ba su iyawa ba su kiyaye ba su ɗaukar kansu haƙiƙanin kiyayewar zai masu da'awar ba su aure su kure ibadar Allah isa bi alhu su ba su arme sai ka same su da yawa ba ma magana arme ya ki arme ya bi iya mace ya je yana duwa da iya da maza nawa aka samu abu ne ba da bai ya huce magana boye ko shari karara kowa ya ji a duniya da ana boye boye yanzu ganin abin an jima an samu ba wai ƙanana ba na malamansu kardinal na kardinal wanda yana iya neman mukamin babba shugaban kamfa faroma na coci aka kama tabbas ba wani ɓoyi ba shi ba suna sun yi niwari da mutane masu yawan gaske iya da ake kaiwa coci kamar tarbiyya an kaiwa tarbiyya kuma amma su suke niwari da su ba wani boyo a amurka ya tabbata kan shi amurka haka a turai ba inda ba a yi ba abin ba kuma dubban na fiye ne za ta kai turai da ke so neman yanci da wasu addini na addini sha musu kai ba sun gurfanar da yawa a gaban kotu a gaban shari'a suna neman ma shi kashi baburin babban suna neman su kashi kotu saboda ya ɓoye gaskiya ya ɓoye ɓoye ka abu zai da wuto a fili karara ya yi tarafi gaskiya an yi amma a yi musu ɓoyewa da ya rika yi don ka a aibanta su ya zama to mai lafiya a turai yanzu a amurka ana bumban shi kan cewa ya ɓoye gaskiya abinda an yi me yawa kana yaran da aka wa an jima ana yi in sun girma wani ya zama aboka wani ya zama juju wani ya zama babban mukami sun zama sun girma a duniya ke suna dama su gunza su su aka wa da kansu su aka wa ba na bari ba ne ba su aka wa abin sa abin yanzu ya tun karo an yarda kuma wanda ba ɗaya dubu ne ba dubun nai wallahi dubun nai diya aka wa a turai amurka to ka ce baka arame kai to ka zo kan kana da matakashi har da lalace Allah ya ce bayan wani aya ya ce wa ƙala ta'ala wala ta kunu kallatin na ƙadar gazalaha min ba da ƙowatan an kasa ana yaban Allah ya ba da labarin nan duk da abin da aya take ne wala ta kunu kallatin na ƙadar gazalaha kaku da wanda kama wata ke warware zaranta ka san asalin algazal a masu yin zare da hannu wanda ya san da abin da ake kasa ana haka ana ana wurin ana wurin haka haka zare hai duka laule abun wani sai abun zare dai to he bayan kan ku zama da kamar wata ke warware zaren ta bayan ta ya kama ya kwari ko ta wurin shi ko kuma ya lalace nan ma na bata aiki bayan ya ka gyara haka bata aikin ga bayan ka gyara shi na na kan sura ta wata ce sanan da a makka mahaukaciya ce in ta yi in ta yi zaren ta wun tana kuma gaba da ta wurin gaba daya to ma dai nan karin magana ne ma wace ce dai ana ne kaka zamanto kana bata aiki ga bayan kai kenan kada kana aikin kware kuma ka fasa magana kenan ka ce shi za ka aya a wannan babi dan babi ne na al-muhaffaz al-amal kiyaye ayyuka ka kiyaye aikin da kake na kware kuma ya kawo qala ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ta ma ubangiji hal yaqini ya zo maka wannan a ta yanzu a cikin hukumar masufa ya ɗari ƙasar kawo abin da Allah ta yi ka bauta ta ma ubangijinka hal ya ƙini ma'ana hal mutuwa ta zo muka to su yasa fasara cewa wai kana a ko kana kai wata martaba ta ibada in ka kai ƙini to ba wani abu zai hau kanka na ibada shi kenan ba ka sallah ba ka azumi ko ka ƙari kai ka kai matakin a ta yi cikalki da Allah ma Allah ta yi ya gama ayi ƙur'ani Allah ta wa bi rabbuka a ta yi cikalki mun zo makiyar mun kai wa makiyar shekaran jiya wannan wa turo mun wani bidiyo na ɗaya cikin malaman saudiya ne iya irin wannan bayani ce ya je wata ƙasa ta afirka in ma shi kawo sunan mulki ƙasa ta afirka da kan shi ne je wa'azi da awawura ya ce irin wannan sufaye ya game da ɗaya ya ce wajen su suke dawa suke ya ce ku kuke wahala mu mun kai balagan laki mun kai balagan laki mun kai yaƙin da ce ita mu za mu salli na salli mun kare ku kuke sallar ya zo a wasa ta da sai ke fa ita mun mun kai mun kai martaba talqin ku kuke hala mun kare ta mun ga aljanna wuta mu ko zama na mutuwa ne gurin mu mutu ko mun shiga tabbas mun kare aljanna kun zama shiga mun kare ku ne kuke jira mutu ne mun kare ko mun jira ta Allah da sai ke yace he lura shi yace to ya za a yi kai kasan kai ka kai masa to shi dake mahiya suna aiki da aljannu da sihiri yace mishi za ka gano matsayina ne yanzu yanzu ga wuka nan sai ka tayan kan sai tayan kan gani yau amma kuma yanka zama taimakon ka nan ka ba yace sai na gano shedan ya da shi iya aiki da shedanu ne yace ya sa da layu da wasu zoboyin yoyi a jikin shi cikin mutanen shi ce yana ce abinda za a yanzu Allah ce Allah ya ban basira ce shi malamin ce Allah ya ban basira naka abin ya wajena yace Allah ya ban basira yana ce za abin da za a yi ka hudda layin ka gaba daya ka hudda wani zuban yi yin samun ƙarin gambe kama ka ba eh ya za ya a cikin suka ce a yi a hudda ma a cikin mabiyan mun suka ce ya hudda da ya kiya mun suka ce a yi a hudda mai matsala wa hudda ma wallahi ya ce a cikin ya ce cikin mabiyan suka tsaye kun ya hudda ba sai hudda ba ya hudda layin ya hudda dogon ya ya hudda ya ce mi kwanin shi ce zan fara in na tilla ka baka tilli ba na dinka tilla ne ya ce sai na fara daga yabari cikin ya tsashi ya tsashi wannan na kukai suna gani ta ai da na danna ya sa ƙara ya ce ya sa ƙara jini yi ga cikin yatsa ya ce sai suka haka bara akwai musulmi suka yi wani auren ce na cikin karanta a tukuzin cikin karanta a tsakar ko haka kawai kirkirkirkir aka karwa can ya ka karwa har kuka har kuka har kuka har kuka ci kuka wara ce wallahi lokacin ne ita ce wallahi ya halaka yace shaka ta kaza bana sallah bana azumi bana wankan janaba ana yaka hudi ce shadan ya bar shi yanzu shadan ya amma ta wallahi jin suke sufi ne wali Allah zaka man shi mabiya wallahi jin suke sufi ne ko ba Allah shi ko shadan ya bar shi iya musu ababai na mamaki suna da aji ganin ayyukan kamar ta karama ce so ba karama ba ce ba shi ɗan ne ke musu daraji wallahi cikin nan ga malamin malamin sai na saudiya malamin sai na saudiya wallahi abu ne ba abu ne hakika akai ba na abu ne ba wai wai labari ba ne tabbas ya wakana kuma in wannan ya kanta da kai kaga ce a mutum ba ya an yi mai shi ɗan ne kurin kama ce an gwada an gani a an gwada gani shi ne shi ɗan ne kurin eh shi ɗan ne ya yi kaka ce ba a yi ana yi shi ɗan ya yi da mutakon hanyar ba ga malamin nan مره كنت في احدى الدول العربيه
gashi na shi yake ba wasan malamin ko واذا بطائفه من المتصوفة تبين لي يدعون أنهم أولياء وأن التكليف قد سقط عنهم لأنهم بلغوا مرتبة اليقين الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى أكيد يأتيك اليقين فإذا جاءك اليقين وقف ما عاد تحتاج عبادة هذا مفهوم قالوا احنا الحمد لله وصلنا درجة اليقين sun kare su وانتهى sun kare ibada لهم ميزة بالخواتم su sun kare su hijirar mutuwa الشاهد جاءنا قلت أريد أن أقابل سيدكم رئيسكم أكبر ولي فيكم قالوا موجود eh na babban yake فجاء والتقيت به babban nasa yazo sufan babban فوجدت أنه في أصابع خواتم وعليه hawato da zobanya جمارك كثيرة.
da layu a jikin shi
ويبدو أن الماء لم يمس بشرته يمكن من ولادته sai gane bai taba wala babu ruwa cikin kun kazami babu aula babu wanka bai أنت كيف تصلي؟
yace yake sallah هذا الصلاة تأتي ta sallah an kare ta sallah an kare to sallah an kare da كيف تصوم؟ قال احنا azumi ta mun kai yake ba azumi kullu kuke shi bai sallah bai azumi شفنا الجنة ومن yace mun ga gemu ينتظر ينتهي الى شان نروح الجنه kullu su daga mutuwa aljanna gurin ya ga wuta ga aljanna ما شاء الله الدليل على ما تقول me dalili الدليل خذ سكين يقول لي doko خذ سكين doko wuka واضرب باي مكان من جسمي ko na ga buga jikina kasan ka buga kaga alama لا تؤثر فيه حديد ما عليه يؤثر فيه ni wa kare bai ci na
بينما انت يقصدني انا يؤثر فيك حديد kai kuma kare cin ka yake لو اخذ سكين اضربك اي مكان na na buga maka wuka cin ka zati
هنا اعطاني الله بصيره yace anan Allah ya ban basira أنا رجل متح... يعني يلبس سحر na gano sirri ne ga gare shi اقول لا انا اوافق على هذا nace na na mace mara sharadi تمسح كل ما في يدك من خواتم ka huda duka zo banya da da na yi duka huda وتعطيني السكين كلام وقع كما.
أوافقك.
ni ma buga buga maka buga mun قال لا قلت نعم انت واضع سحر sai ta gare ka فقام واحد من الاخوان قال بلى فاخذ ينزع منها ال- su kama su su su da mabiyan suka huda mishi suka ci a huda mabiyan suka huda layi المضاد على راس اصبع الحين فصاح isa kara وخرج دم jini hutu ga tsaye
واخذ اقرا علمت ان حول شياطين وقلت للجماعه كبروا ku kabara ku kabara ana kabara
فارتفع ذكر الله فاخذ الرجل يرتجف harka karwa harka karwa ويبكي ya kuka والشيطان كان مستحوذ عليه shi dan dama shi dan ne rijaye shi قال انا من كذا وكذا ما توضات وعلي جنبات و و ce bai wanka na bai ar wallahi shekara kaza bai sallah bai azumi بينما كان اتباعه يعتقدون انه ولي من shi اولياء bai jiski ba wali ne a wajen biyan فانظر كيف shi ya wuce sallah ma استحوذ عليهم الشيطان سهم فانساهم ذكر ذكر الله.
الله to haka da takaice je kwar wannan abu ne wai abu ne haka to haka suke abu da yawa yaka ce ba a yi a an ma yi sihiri ne shi dan yarin jasu ga mutum gama a yi ai da an mamaki a gabanka amma shi dan ne ke rin jasu a ta misali ibn taymiya cikin dan yake cewa akwai wanda zai zo ya ga hadari ba sai da su gasa da shehu shehu ba ana yi zai kira shehu ne shi dan zai zo ya bayyana "Oh, shikenan kuma ta ga shehu ta ana yi kaka ce ba a yi ana yi abdulkadir jalali ya tabbata cikin bayanin da ke wajen wata ran iya tahiya ya ga haske fu ci ana rabu kul'ala shi ne Allah Allah ne za Allah ke magana da shi Allah ne ke magana da shi wanzuwa abdulkadir jalali wa ya haske kuma gagancin dare an ɗauke mai komai an ɗauke maka iksa aduwallah kai da kake mukin Allah shi ya kalma ko ne sai bace shikenan to irin wannan ta amma manya ina ganana kenan babu wani mamaki ga wani mamaki a ba mana malamin ya mutu an kare ba abin zai maka amma shedan zai iya zawa ya maka wani abin da wani amma mamaki dan ya badda kace wani malamin ne yazo ya ma kaza A, ana iya mabata ne amma da baka hala wajen wannan wannan amma shedani ne lokacin malamin ya ga mu akwai nan ka- ka- ka- ana ba da misali ne wai nan gada ɗan batta ta Najeriya. Sasu umarta ta wuwa ta ɗawa, ya ce, ya shi ya gada gari, kun wani mutum mutu daga babbar wai kwakwale ne. A takaice da kurin kakai mamaki, amma an yi dai, ko da ka ga wani ba wani malami ko a nan zai mutu a a kiraye shi, a ce ya zo ya kasa ya zo maka bamu. Ba a yi, ko a nan ko wani ba mai tasawa ba mutu a yau na abu. An gaga wani abu, kurin shaidan ne dan yau da dai kukwara. zama kenan kuran Allah shirye da mu kidan nan Allah ya ce dai wa abdu rabbaka hatta takalqina ka bauta ba ubangiji hali yake bana har mutuwa kidan ibada ba ta lokaci har mutuwa magana kenan magana kenan kuran yace wa amma al ahadith amma hadisai masu magana kan haka kan kiyaye ayyuka yace fa minha daga ciki hadisu Aisha wanda baya ya gabata ana ga hadisi na 146 ne inda take da annabi ke magana ya zo gidan Aisha ya zo isko wata mace Aisha tana ba labarin wance irin kaza take ibada kaza ibada take yi annabi ta kudu min amal ma tutekun inna la la min hatta tamullu yace ku yi aikin da za ku iya Allah bai kosa wajen makula da yakun kosa mana ku yi ibada daidai gurgudu annabi ya kawo wannan magana wa kana habbu din ilai ma dawa ma sahibu alai abinda addinin da Allah ya so abin za ka iya kullum duka wala ka bari idan ka yi daidai gurgulanka ban za ka iya baka cire ba baka cire ba shi ne ma'ana magana to kasa baka cin babu baya gabata وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم كما تمنى تفهم بيانا كل واد أيكي ككبري لالج كان أيكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي تشوى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an hizbihi min al-layl duk wanda yayi barci mana bai ba ana al-hizb wani aiki gwalgwadon wani aiki da kake yi na ibada awa ɗaya kake yi ko raka goma kake yi raka shida kake dai wani abu gwalgwadon da ka saba yi a cikin dare to nan sai kai barci baka yi ba shi ne ya ce au an minu ko a wani abu misali ina raka a goma sha ɗaya na yi hudu ɗan hutu da ake yi na kasa yi barci ɗauke na banyi ba kaga sauran biyar ko ko ina takwas na yi hudu shi da abin da kake dai ko duka ka bari ko ko wani abu daga ciki ne baka ida ba barci ya ɗauke ka karatun ƙur'ani ne sallah ce hizib da abu da kake na yi mara cikin dare ya ce to wanda barci ya ɗauke shi bai ba wani abu da yake cikin dare ko wani abu daga ciki faƙara'ahu mabin salatul zuri sai kai wannan ibada tsakanin sallar asuba da ketowar da sallar azuwar yanan daga asuba zuwa azawar an baka damar cimma cike gurbi da kabari cikin dare in kai a wannan lokaci kutiba lahu annama qara'ahu za a baka lada kaman kai cikin dare aka sai ibada cikin ta lada ko to in kai tunda bace doke ka yana kai to in kai da ranan ma za a baka lada kaman kai ibada cikin dare nan menene yakan yi a ta misali wuturi mutun ya makara to bayan sallar asuba ba a yin wuturi sai dai ka tarfajar kenan lokacin daga lokacin wallahi ya shiga kana iya ciko wani gurbin nafilolin har zuwa kayan tsakiyar rana amma abin da yake misali ina raka'a biyar ko raka'a uku ko raka'a sha ɗaya in rana ta yi ba na yi uku ba ba na yi biyar kin ba in uku nake sai in hudu in biyar nake sai in shidda ina sha ɗaya in sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam haka in yi makara iya sha ɗaya cikin dare da rana sha biyu yake kan mucinta kenan ba an wuturi ba a ciki shi yari don wannan cikin dare yake yin wutarin yan wannan lokacin ne ya ciki ya ƙara ka ɗaya ya ciki wutarin ɗarka ɗaya kake yake biyu wannan shi ne cewa kenan wannan shi ne a baka lada man nama an hizbihi min al-layl duk wanda ya barci kan barin wani aiki da yake na ibada a cikin dare aw an minu ko wani abu daga cikin abin da ya saba yi fa qara'u mana mana nan fa ba ya karanta ba duka bana fa'alu ya aika yayi abin ma ban salatul fajr salatul zuhur yayi tsakanin sallar asuba da sallar azhur kutiba lahu za a rubuta mai wani abin da yayi da ranar ka annama qara'u min kamar yayi wani abu ya karanta na karantawa ne kamar yayi a cikin dare ne wannan rawata imam muslim sai wa an abdullahi bin ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layla fataqa qiyam al-layl muttafaqun alayh annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abdullahi bin amr bin as ya abdullah kaka zamanto kaman wani ha la takun mithla fulan me wani annabi ke mai kashe ka zama kaman shi shi wannan wani annabi na baka suna ba ya ce ka ne kumun lail da iya kumun lail fatara sai bari kaga nan barin aibu ne idan kaka bar kana abu kaka bar shi annabi mai kashe ka ka zama to kaman wani sai daga nan ne shi ne bai ƙara barin kiyamul lail ba wannan ruwa bukhari ka ta muslim ya kawo ta wa anna aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من الليل سنتي عشر ركعة بيان لين أزكينا أشياء تكبر لبرن شو أنه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل إن صلى تتكين دري توتش من وجع نش الله هي أو غيره كوكو نش الله هي ولا ودبن يكاو أذري بيتبع صلى من النهار سنتي عشرة ركعة درانا هي ركعة قوم شابه kaga ba wuturin ko shine wannan ruwa ta Imam Muslim ina ga nan ƙarshen babu ya kamata mu tsaya a duk da mun zo nan babu ne sabo za mu shiga duk an san lokacin da ya mi hatar Allah kai mu darasi na gaba ina fata Allah tabbatar da mu akan ayyuka na kware kuma marasa ki Allah raba mu da su na kwaran Allah amsa mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين